أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا bayan haka ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum muna karewa Allah subhanahu wata'ala godiya ya kawo mu wannan rana mai albarka ranar juma'a wato hudu ga watan rabi'ul akhir shekara ta 1447 bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da 26 ga watan tara shekara ta 2025 miladiyya don ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka masallaci na cikin kan na jandarmeri a unguwar yantala babban birnin yamai jamhuriyar nijar a wannan kuma shine darasinmu na arba'in da biyu a cikin wannan masallaci mai albarka a darasin tafsiri kuma a cikin suratul bakara wannan shine darasi na arba'in daidai a wancan sati idan ba a manta ba mun tsaya a ƙarshen aya ta 173 da 2 da uku, to duk da lokaci ya yi ba mu ƙare bayanai akan ayoyin ba yau za mu dawo farkon aya ta 172 a don ci gaba da ƙarin bayanai akan waɗannan ayoyi da ahkam da hukunce-hukunce da ke tattare da ayoyin muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya mana jagoranci cikin abin da za mu karanta. ya ba mu ikon karantawa daidai da gane abin da yake daidai da aiki da shi. Allah ya mana tsari da talalafiya da zamiya dangane da abin da yake ba daidai ba. Allah ya mana jagora. Malam Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibat.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم نعم الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا قوة إن لو في إيماني قلوا من طيبات ما رزقناكم وشي daga abin da yake mai daɗi daga abin da muka azurta ku wato abin da yake mai daɗi a shari'a shine abin da yake na halal wanda kuma in an ci baya cutarwa in gane ko wato a ɓangaren halacci a shari'a Allah ya halatta a ci sannan a ɓangaren lafiya ta ɗan adam idan an ci ɗin ba zai cutar da jiki ba shi ne tsayibat Allah ya ce to ku ci daga abin da yake mai daɗi kyakkyawa wato na halal ma razaqnakum cikin abin da muka azurta ku da shi washkuru lillah kuma ku gode ma Allah subhanahu wata'ala muka gabatar da cewa bayan mutum Allah ya masa ni'ima ya wadata shi ya masa wani budi in gane ko ya yi mai wata kyauta da baiwa abin da ya kamata ɗan adam ya yi shi ne mai ya gode ma Allah subhanahu wa ta'ala ko ba haka ba idan Allah ya maka falala da budi sai ka gode wa Allah wayannan za ku duba a cikin nassoshi na alkur'ani da hadisi haka abubuwan su ku duba wato rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tashi tsakar dare yayi sallah kun gane ko yayi sallar dare har kafafuwansa su kumbura sallallahu alaihi wasallam nana Aisha take cewa ya rasulullah ka sauƙaƙa wa kanka Allah subhanahu wata'ala ya ce ya gafarta maka abinda ka gabatar in akwai kuskure da wanda zaka gabatar in anan gaba ma akwai Allah ya gafarta maka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara ita ce ka hutar da kanka sai ce afala akuna abdu afala akuna abdan shakura shin ba zan kasance bawa mai godiya kun ga kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna mata to bai wannan da Allah ya min da buɗin nan da Allah ya min da kyautar nan da Allah ya min to babu abin da zai nuna godiya ta ga Allah sai wannan dagewa da yin ibada in ga kenan godiya ga Allah shine ka tsaya tsayin daka ka bauta ta ma Allah subhanahu wataala shine alamun me ka gode kayi ashkuru mu ƙara matsawa gaba mu gane cewa godiya ana gane idan Allah subhanahu wataala ya maka wato wata ni'ima alamun godiya shine ka bautata ma Allah subhanahu wataala idan muka koma sai mu ƙara duba rayuwa ta magabata. Daman yadda ake gane littafin Allah subhanahu wa ta'ala ana gane shi ne ta hanyar ya manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama ya aiki da wannan ayar, ya kuma sahabban manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama suka yi aiki da wannan ayar. Kun gane ko? A nan ne za a gane cewa ga yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi da littafinsa. Ta hanyar magabata ake gane fahimtar littafin Allah da kuma sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam ku duba sahabbai da Allah ya musu ni'ima kun gane ko ta addini Allah ya sa suka fahimci musulunci menene suka sakan ka da shi menene suka nuna wa Allah godiyarsu da shi shine tashi su taimakawa addinin Allah kun gane ko duk tsanani duk rumtsi suka tashi suka yada addinin har shi ne Allah ya sa ya zo zuwa gare mu inda da suka fahimci musuluncin ba su tashi sun yi aiki ba sun nuna godiyarsu ga Allah da ba mu san addinin musulunci to su ne suka yi kokari wannan godiya wato shine alakar kenan kaga anan Allah yana so ya nuna maka alakar wato idan Allah ya maka wata ni'ima to ta yadda za ka yi alama ta ka gode ma Allah shine a ga ka aikace ka gode wa Allah aikace. Gane ko? Shi ya sa Allah ya ce, To, washkuru lillahi, in kuntum iyahu ta'budun. Wato, ku gode ma Allah in kun kasance har Allah shi shi kaɗai kuke bautata ma. Gane ko? Shi ya sa za mu ga duka magabata na ƙwarai idan Allah subhanahu wata'ala ya musu ni'ima. To, suna tashi su yi ƙoƙari su ga wato sun sarrafa ni'iman nan inda Allah subhanahu wata'ala yake so. Gane ko? Shi yasa za mu ga cewa wato hatta da malamai magabata gane ko tun daga kan tabi'ai bayan sahabbai kenan za ku ga zuwa tabi'u tabi'in waɗanda suka biyo baya da Allah ya ba su ilimi me suka yi sai suka yada shi kun gane ko wannan ita ce godiya ga Allah tasu kun gane ko ita ce godiya ga Allah da suka yi to duk inda Allah subhanahu wataala maka wata ni'ima yaya za ka gode shi ne ka yi wani aiki na ibada idan Allah ya baka dukiya gane ko ya za a gane ka gode ma Allah duk abin da ake yi da dukiya na ibada wanda Allah ya wajabta da wanda yake nafila ne a ga kana yinsa misali wanda Allah ya bawa dukiya gane ko cewa nan dukiyar tasa ta kai zakka to a ga ya fitar da zakka a cikinta gane ko to wannan shine shukru lillahi nashi idan Allah ya baka iko ya baka dukiya shin kai haji ko ko kana jira haka ce wai sai an kira ka ai kiran da ake maka shine da Allah subhanahu wataala ya baka dukiya ya baka lafiya da Allah ya baka lafiya ya baka dukiya to ai ya kiraye ka shine kiran da guziri da lafiya kana da ikon ka je to in ka tafi shine ka yi a shukuru lillah amma an kaki zuwa fa da wannan baka gode wa Allah ba gane ko ba haka za ku ta ɗaukan ayoyi da suke magana akan wato a gode ma Allah subhanahu wata'ala to godiya da Allah tana nufin aiki a aikace ba a baka ba kun gane ko Allah ya maka wata ni'ima ya baka wata dama to sai a ga abin da ya shafi addini wato alaƙarka da Allah ta yi kusa ta yi kyau ka yi amfani da wannan abu da Allah subhanahu wata'ala ya baka wajen neman yadda Allah subhanahu wata'ala to shi yasa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wa'anda kuka yi imani kaga kira ne ga mu'minai ku ci daga abin da Allah subhanahu wata'ala ya azurta ku wanda yake mai daɗi na halal wanda baya cutar da ku wato daga abin da Allah ya azurta ku washkuru lillah kuma ku gode wa Allah in kuntum iyyahu ta'budun in har kun kasance wato Allah shi shi kada kuke bautatawa kaga ashkuru a wata ayar da muka karanta washkuru li wala takfuru kun gani ko butulce ma Allah shine al-kufru a can Wannan rashin godiya Allah zai kai wa mutum ya bitin cewa Allah har ya kai shi kafirci Allah ya mana tsari. Kun gane ko? To godiya ga Allah wani nau'i ne na ibada ga Allah ta musamman min anwa'il ibada. Kun gane ko? Allah ya maka ni'ima wato ka bautata masa yadda yake so da wannan ni'imar wato shine yake nuna ka gode ma Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya ce inna ma harrama alaikumul maitata. Lalle Ubangiji ya haramta a gare ku wato matacce musa. Kun gane ko? Abin da ya mutu, ko da a halal ne ina raye a yanka a ci, a wato idan ya mutu kafin a yanka a shari'ance, kun gane ko? Sai ya mutu to Allah ya haramta. Kun gane ko? Idan Allah ya haramta wato abin da yake na mushe, abin da yake matacce ya mutu, wato kafin a yanka shi yanka na shari'a, to Allah ya haramta a gare mu ya haramta shi yasa ya ce inna ma harrama alaikum maita Allah ya haramta a gare ku matacci abin da ya mutu kafin a yanka yanka na shari'ar musulunci wanda wanda musulunci yadda da shi wato ya mutu to haramun ne a gare ku ci wannan abu sannan kuma waddama Allah ya haramta muku jini kun gane ko jini a nan aya ta zo ta ce waddama kun gane ko ta zo mutlak ta game ta ce Allah ya haramta jini za mu zo mu karanta nassoshi da suke nuna ba kowane jini ba ne Allah ya haramta in gane ko aya ta cikin suratul ma'ida ta ce damin masfuhan ko wato wato jini wanda yake mai kwarara za mu zo mu bayanin wani irin jini ne wanda yake najasa wanda aka haramta a ci in gane ko to Allah ya haramta wa lahmal khinzir da kuma naman alade in gane ko shi alade da ran nasa ma ka yanka ka ci haramun ko ka amfani da wani abin na jikinsa duk za mu zo mu bayani akan abin da malamai suka faɗa dangane da alade da abin da ya shafi sauran wato abin da ba nama ba a jikinsa Allah ya ce to wa ma uhilla bihi li ghayrillah da abin da aka halartar da shi da kiran sunan wani Allah za a yanka dabba a kada ta ce a kira sunan wani gunki daga cikin gumaka ko kuma a kira sunan wani annabi daga cikin annabawa ko mala'ika daga cikin mala'iku ko aljani daga cikin aljanu a yanka duk dai wanda za a kira ba Allah ba to wannan dabbar haramun ne ka ci ta nau'i biyu ne ko dai a yanka dabbar da sunan wani Allah kun gane ko a ci kamar yadda bayani zai zo ko kuma ma an ambaci sunan Allah amma kuma wanda aka yanka aka zubi da jinin wato shaidani ba shi lokacin da za a yanka Allah za a kira suna an ambaci sunan Allah kuma manufar da aka yanka da ita shi ma ana duba ta dan me aka yanka wani shaidan boka ne ko dan tsubu ko dan sihiri ya ce a yanka to shi ma wannan duka ya shiga cikin wa wa'ahin labi ya ghairillah Allah ya mana sani Allah ya ce to famani turra wa'annan nau'ika na dabbobi da aka haramta ko na abubuwa da aka haramta a ci kun gane ko tun daga kan mushe kun gane ko to Allah ya ce amma fa manittur wa ghayra bagin duk wanda ya tilastu kun gane ko ghayra bagin baya ba tare da zalunci ba ba azzalimi ba kenan mai ketare iyaka kun gane ko ya tilastu da ya ci wannan a halin da ya samu kansa malamai suna yawan buga misali ga mutum da ya kasance a halin balaguro kuma nan gurin namu ya kamata mu kawo wannan domin da yawa sojawa ne suna yawan fita daji ko ba haka ba za a iya za su iya samun kansu a wannan hali to mutumin da ya tilastu ba abin da zai ci kuma sai wannan abin da Allah ya haramta idan bai ci ba yana iya rasa ransa kuma addinin musulunci rayuwa tana da wato karfi kun gane ko zala sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa ran mumini ba abin wasa bane alqur'ani da kansa ya nuna ran mumini duk wanda ya rayar da ran mumini guda daya to kamar ya rayar da duniya ne gaba kida haka nan wanda ya halaka ran mumini guda daya kamar ya halakar da duniya ne gaba kida sannan annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya nuna ran mumini yana da matsayi da girma har wata rana sayyidina Umar Allah ya kara masa da ya kalli Ka'aba ya ce ya ke Ka'aba duk girman ki duk matsayin ki a gurin Allah ran mumini ya fi kima da daraja a gurin Allah tunda aka nuna Ka'aba aka ce ran mumini ya fi ta to kaga ran mumini yana da kima shi yasa wanda ya kashe mumini da gangan Allah ya ce ya tsine masa ya ya yi fushi da shi kuma yana da azaba wacce take madawwama shi yasa a wajen Abdullahi dan Abbas baya tuba wanda ma ya kashe mumini shi a gurin sa saboda wannan aya ya fassara ta da zahirin ma'ana cewa wanda ya kashe mumini da gangan ma wato babu tuba tsakanin shi da Allah subhanahu saboda yadda aya duk da wasu malamai suka ce mafi girman laifi shine shirka tunda har ana tuba daga shirka to wanda ya tuba da wato dangane da kashe mumini za a ce haƙƙin Allah zai yafi haƙƙin ka tsakanin wanda ka kashe tunda ya ka riga ka kashe to an je dai gaban Allah in tuban naka ya kai tuba Allah yana iya biya ya baka abin da za ka biya shi kun gane ko duk da wasu malamai suka yi wannan ba to anan mutum ya zo yana cikin tsakar daji wato ya rasa me zai ci kuma gashi in bai ci ba wato zai iya halaka zai iya rasa rayuwarsa suka ce to in ya samu abin da yake mushe dabbar da ta mutu yana iya cira ya gasa ya ci abin da zai kare rayuwarsa kada ya mutu. Gane ko, ko kuma mutumin da wato ya saka wani abu ya makale masa a makogaro ba ruwa a kusa sai giya. Gane ko, giya haramun ce ko ba haka ba. To amma in bai wannan abin bai wuce ba yana iya wato halaka. Aka ce sai ya kora wannan abin ya tafi. Kaga fa man turra gaira bagi wala adin fala isma alai. Za mu zo bayanin maganganun malamai waɗannan maganganu duk da nake karantowa to za ku ji su suwaye suka faɗe su daga cikin manyan malamai na musulunci Allah ya musu rahama Allah ya ce wala adin kuma baya mai ketare iyaka to duk wanda ya aikata haka ba yana zalimi ba ba mai ketare iyaka ba to fala isma alaihi babu laifi a kansa kun gane ko kenan babu laifi a kansa inna Allah lalle Allah gafurur rahim Allah mai gafara ne kuma mai jin kai ne mai tausayi kaga ubangiji subhanahu wata'ala ghafuru mai gafara wannan duka sifofi ne manya masu daraja ka yi laifi ka nemi gafara Allah ya gafarta maka sannan rahimun kuma mai tausayi ne ta yadda ya tausaya ga abubuwa ya haramta muku amma kuma ya ce a halin larura a halin uzuri sai aka ce an baka dama ka yi amfani da wannan abin da aka haramta maka don ka samu mafita kaga Allah subhanahu wata'ala mai rangwami ne mai tausayi ne shi yasa babu wata halitta da aka yi mai tausayin Allah subhanahu wataala cikin tausayin Allah in aka kwatanta tausayi kamar yadda hadisi ya nuna guda ɗari to ɗaya ne cikin na Allah aka fito aka raba wa duniya bai ma kai ɗaya cikin na Allah ba aka fito aka aka watsa shi duniya gaba ɗaya duk tausayin da za ka gani duk irin girman tausayin da za ka gani to bai kai ɗaya na Allah subhanahu wataala cikin ɗari kaga wannan ke nuna Allah mai tausayi shi yasa yake cewa a wata aya yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wal tukmilu al-iddata wa tukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun nufin Allah ya sauƙaƙa muku ba nufin Allah ya tsananta muku ba wama ja'ala alaykum fi dini min haraj Allah bai sanya ba a cikin addini tsanani kenan wanda kaga ya tsananta to shi ya tsananta shi yasa ba a san tsananta ma addini abin da ake so addini kokarin aikatawa da tsoron Allah daidai gwargwado mun gane ko amma wuce duk gona da iri addini abu ne wanda yake haramun ba a son shi zai kuma kai ga mutum ya je ya samu kansa ya kasa yin addinin daga baya Allah ya mana tsayi wannan ayoyi guda biyu akwai ahkam kamar yadda ne alƙawari a kan su ya kamata mu bi su ko da a gurguje ne kafin mala ya ƙara karanto mana wasu ayoyi a wancan sati mun karanta hadith da manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal halala bayyinu ko afwan hadisin wanda yake mutumin da ya kasance yana halin balaguro afwan in gane ko a shafa a gabara matsu afwan ba wannan ba mutumin da yake dai wato yana halin balaguro inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah inna inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyib lalle Allah mai tsarki ne kuma baya karba sai mai tsarki sai abin da yake mai tsarki kun gane ko wato Allah mai tsarki ne kuma baya karɓa abin sai mai tsarki abin da ake nufi a nan ƙarin bayani a cikin wannan hadisi Allah baya karɓa abu sai mai tsarki shine ba za ka sato kuɗin al'umma ba ka ce bari ka bada sadaka Allah ya karɓa in gane ko to wannan shine inna Allah ta'ala qayyibun la yaqbalu illa inda mutum zai ɗebo kuɗi da ba nasa bai tafi hajji to hajjin ba ta yi ba jimal inna Allah ta'ala tayyib la yaqbalu illa tayyib in zaka sato dukiya al'umma ka gina masallaci dukiyar ba ta aikin bai ba dukka karkashin wannan hadisin da kuma ayoyi da muka karanta a baya kun gane ko domin idan ka ce mutum ya sato kuɗi ya zo ya gina masallaci ko ya haji ko ya ba da sadaka zo yadda ka ba da wannan fatawar kuma za ka iya ba wa wacce za ta je ta yi karuwanci ta zo ta taimakawa ya halaccin wannan mutumin da zai je macen da za ta tafi ta yi karuwanci kuma ta kawo kuɗi ta yi taimako da shi ita kuma ya to dai haka ne yadda kuɗin wancan neman ba mai kyau ba ne ba na haramun ne bai da tsarki dukiyar to haka kuma wanda zai je ɗebo kuɗin al'umma ya ce bari ya masallaci ko ya je hajji ko ya sadaka da su to shi ma haka ne inna Allah ta'ala tayyib la yaqbal illa tayyiban Allah baya Allah mai tsarki ne kuma baya karɓa sai abin da yake mai tsarki kun gane ko to shi ne a ƙarshen hadisin da muka karanto da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin kuma hakika Allah ya umarci mu'minai da abin da ya umarci wato manzanni da shi ta yadda Allah ya ce ya ayyuhan rusul kulu min at-tayyibati wa'malu salihan ya ku manzanni wato ku ci daga cikin abin da yake dadada sannan kuma ku yi aiki na gari kaga aka hada alakar wato aiki kun gane ko wato alakar imani da aiki da kuma wato cin halal da kuma aiki kenan cin halal kuma a yi aiki na gari. Kun gane ko? Kenan wannan yake nuna maka ba za ka je ka yi mummunan aiki ba kuma ka samu dukiya kuma ka ci wato Allah subhanahu wa ta'ala ya biya maka bukatunka. Wato yana da kyau hatta amsa addu'a kamar yadda za mu karanta a gaba yana da alaƙa da yadda mutum yake cin halal. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa qala ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum ayat da muka karanta. ثم ذكر الرجل ثم ذكر الرجل sannan sai manzo Allah ya ambaci wani mutum yutilu safara wanda yake wato a halin balaguro mai tsayi daman muka ce daga cikin sababin karba addu'a mutum yana yanayin balaguro ko ba haka ba to shi gashi an ce balaguran nasa ma mai tsayi ash'afa al-ghabara gashi yana da alamar gizo da kura yana cikin damuwa kun gane ko ita ma kasancewa mutum yana cikin damuwa lokaci ne da in ya ɗaga hannu ya roƙi Allah Allah zai biya masa bukatunsu amma yujibul muqarra idza da'a kun gane ko haka nan ya muddu yadayhi ila sama daga cikin sababin amsa addu'a yana ɗaga wato hannunsa zuwa ga sama yana roƙon Allah subhanahu wata'ala yana cewa ya rabb ya rabb daga cikin addu'o'in annaba suna cewa rabbi rabbi kun gane ko kana nuna Allah shi ne ke da rububiya shi ke wato jujjuya lamura shi ke da iko cikakken iko kun gane ko shi ke saukar da ruwan sama shi ke azurta bayansa shi ke fidda tsirrai wannan yana nuna kana nuna mallaka komai da jujjuya wa kowa komai na Allah subhanahu wa ta'ala kaga wannan kana yin ne kana kaskantar da kanka kana menene kana fadanci zuwa ga Allah wanda shine abin da ake so kaga duka alama ce ta ne idan bawa yana yi za a amsa masa addu'arsa amma take a nan yadda wayannan sabuba na amsa addu'a suka zo guda hudu kuma ya kawo wasu abubuwa guda kusan hudun waɗanda suke samtowa matsala a wajen amsa addu'a idan da su addu'a ba ta tafiya domin mat'amuhu haram abincinsa haramun ne wa mashrabuhu haram abin shansa haramun ne wa malbasahu haram tufafinsa da ya sanya haram na haram wa guzziya bil haram hatta guzurin da yake dauke da shi haramun ne ko kuma an ciyar da shi tun yana yaro da haram kamar yadda wasu malamai suke fassara wasu malamai kamar ibn Uthaymin da na kawo wancan sati yace wato wuzziya bil haram yake fassara shi wa amalu gairi bi amali gairi wato mutum ne ya san wani barawo ya san wani dan fashi ne amma yana kawo masa dukiya ya san ta haram ce kuma yana ci wannan da yake ci kaga dai shi ba za a kama shi da laifin satan ba amma kuma zai zamto mai sababin ba za a amsa mishi addu'a shine manzo Allah ya ce fa anna yustajabu lahu ta yaya za a amsa masa addu'a to kaga ya zamto menene matsala wato ba za a amsa addu'ar wanda yake cin haram ba kenan ba za a amsa addu'ar wanda yake tufa da haram ba ba za a amsa addu'ar wanda yake wato shan abin da yake haramun ne domin daga cikin abin da ke sa amsa addu'a shine nisanta abin da yake na haram musamman abin da ya shafi ci da sha da kuma haƙoƙin mutane me yasa kuka ga mala'iku kamar yadda ya tabbata a sunna idan kai dan uwanka addu'a a bayan idansa sai mala'iku su ma su ce kai ma kana da irin wani su maka addu'a me yasa ake kawo maganan mala'iku sun ma addu'a saboda mala'iku ba sa saban Allah saban Allah kuma shike sa mutum ya kyamsa addu'arsa in gane ko to sun ma addu'a waɗanda ba sa sabo kaga ana sa ran ne Allah zai karɓi addu'a to shi yasa mu yi kokari mu kwatanta mu yi tsantseni daga cikin magabata musamman sayyidina abubakar Allah ya kara masa yadda yana da bawa kun san dai bawa idan ka mallake shi na shari'a musulunci a wancan lokacin akwai bayi to ba nan naka duk abin da ya mallaka naka kun gane ko me suke cewa ake cewa kai da kafa duk mallaka wuya ne ko ba haka ba to idan kana da bawa duk abin da ya je nemo naka shi yasa a musulunci bawa ko gado baya yi domin in ya aka ba shi gado ba shi zai ci ba wani wanda bai cancanci wannan gadon ba ne zai ci shi yasa baya gado ba a gado ba in gane kun wanda musulunci ta tabbatar bawa ne to sai da na abubakar yana da wani bawa da ya ce wato ya taɓa yi wa wani boka aiki kun ga yanzu mutumin da yawa boka aiki aiki ya biya shi wahalarsa bai san bai ma san boka bane watakila sai daga baya aka cewa wannan da kai wa aikin wahala boka boka ne to wannan dukiyar aka bawa bawan bawan ya siyo wani abu ko ya ba sai na Abubakar ya ci sai aka ce ai wannan mutumin da kai bawan nasa yi wa aiki kun gane ko ai boka ne boka yi wa aiki sai da sayyidina Abubakar ya sa hannu ya amayo abin kun gane ko kamar yadda ake rawaito wannan yake nuna tsantseni da muru'a kare mutunci da ƙoƙarin wato nisantar abin da yake haram kun gane ko din kun ga wannan shubha tana da nisa sosai bawansa shi ma bawan ba lalle ya san wancan mutumin boka ne kuma ba lalle wannan bokan watakila ma wannan kuɗin da ya bokancin ba amma dai saboda a kare a tsare mutunci a tsare imani sai ake nisanta abin da yake menene haramun ne kun gane ko wannan wato kenan daga cikin abin da nake so in ƙara wannan aya ayoyi da muka karanta kamar yadda malamai gano hikima da fa'idoji na alkur'ani suka faɗa suka ce lamma abahu Allah ta'ala li ibadihi akal ma fil ard min al halal at tayyib wa kana wujud al halal kathira yayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta wa bayansa cin abin da yake a cikin ƙasa na halal mai daɗi, kun gane wanda baya cutarwa, sai ya kasance kuma halal ɗin kuma gashi yana da yawa a ban ƙasa, abin da yake halal babu cikin mu wanda zai iya irga shi kun gane ko wa bayyana lahum ma harrama alaihi li kaunihi aqal sai Allah ya bayyana abin da yake haramun ne a ci amma shi yafi zama kaɗan dan duk cikin mu muka aka sa mu aka ba mu aiki aka ce mu je mu lissafo abin da Allah ya haramta insha Allah daga yanzu zuwa gobe mun gama kuma haka ba za mu iya idanye abin da Allah ya haramta amma abin da Allah ya halalta ba ba za ka iya lissafo su ba gane ko wannan duk yana daga cikin rahama ta ubangiji subhanahu wata'ala sannan falamma bayyana ma harrama baqiya ma siwa zalika ala tahlil da Allah ya abbaci abubuwan da ya haramta to kasancewa wanda ba ambata ba menene halal ne kun gane ko kenan wannan yana nuna yalwar rahama ta ubangiji subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala yana son bayansa yana tausayin su yana jin kansu shi yasa yake sauƙaƙa musu a cikin rayuwa to abinda zamu zo mu fahimta a cikin waɗannan ayoyi kamar yadda malamai suka kawo na hukunce hukunce hukunci na farko abinda malamai suka kawo a cikin wannan littafi shine hal محرم في الآية الميتة الأكل أو أم الانتفاع shin abin da Allah ya ce hurrimat alaikum almaitata shin haramcin nan Allah ya haramta shi ci ko kuma hadda amfanuwa da abin da yake matacce yanzu kana da wato wata saniya wato kayi kiwonta ta ƙoshi sai ta zo ta mutu ba a yanka ba wani ya ce na fara da fulani ko ba misali ne kawai to yanzu wannan wannan dabbar da ta mutu cinta ne aka haramta ko kana iya amfanuwa da wasu abu nata in gane ko to anan malamai suka ce wato waradat tahrim fi hadhihi al-aya musnadan ila a'yan al-maitati wad-dam abinda ta ya ayyana a aya shine Allah ya haramta matacce da abin da yake jini shine yazo zahirin aya shin to bayan ta mutu a iya amfanuwa da wani abu nata wannan aya ba ta magana ba amma wa qad ikhtalafa al-fuqaha hal muharram al-akli faqat am yahram aw ya am yuhram sa'iru wujud al-intifa shin ana haramta wato cin ne kawai ko kuma dukkanin abin da yake mai amfani an haramta ba za ka iya cire fatatta ka sai ka je mai ka yi amfani da shi ba. In gane ko? Ba za ba'dul ulama wasu daga cikin sashi na malamai. In gane ko? Ila annahu lam ila annahu lamma harrama al-akl harrama al-bay' wal-intifa' bi shay'in minha li'annahu maita. wasu malamai suka ce yadda Allah ya haramta a ci to ya haramta a siyar da wani abu nata a amfani da shi tunda dai an haramta cin naman illa mastasna dalilu suka ce sai dai abin da dalili ya keɓance wa zahaba ba'dul ulama wasu daga cikin malamai suka ce inna yace ila annal muharrama ila inna ma huwa al-akl faqat bi dalil qawlihi ta'ala abinda aka haramta shine kawai cin nama amma amfanuwa ba a ce ba ba a ce komai ba ulumin tayyibat ma razaqnakum wa bid dalil ma ba'dahu fi qawlihi ta'ala faman ittara ghayra bagin ila ay ittirar ila al-akl to daga cikin malamai akwai wani babban malamin tafsiri da ake ce masa jasus yake cewa wata harimu ma yunawil sa'il wujudin manafi in an ce an haramta abu to yana kunsar koda duk wani amfani da za a yi da dabba kuma ya haramta wala juzul intifa bai halatta a yi amfani da wannan dabba da aka ce an haramta ta bil maita ala wujuhi wala yut'amu kilabu wal jawarih li'anna dhalika naw'un min min intifa' bihi suka ce kamar yadda aka ce haramun ne a ci naman kare to kuma haramun ne a ci kudin kare mutum ya sai da kare bai ci naman karen ba amma ya sai da kare kuma ya ci kudin karen suka ce kamar ya ci karen wasu malaman haka suka faɗa kuma ana kasuwancin kare ko ba haka ba to gashi ɗaya daga cikin malamai ya ce kamar yadda aka haramta a ci naman kare to kuma haka yana daga cikin nau'i na cin asiyar da a yi amfani da wato wanda وقد حرم الله الميتة تحريما مطلقا معلقا بعينه فلا يجوز الانتفاع بشيء منها إلا بخص بدليل يجب تسليم له suka ce ba ya zai yiwuwa wato a amfanu da abin da yake matacce ko da halal ne a rayuwarsa a yanka a ci wato in ya mutu kuma amfana da shi ko ta hanyar sai da wani abu na jikinsa sai abin da dalili ya zo ya kassase shi mun gane ko abin da akwai hadisi cikin bulugul maram imam ibn hajar shi ma ya rawaito shi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga wata rana ana jin wata akuya za a kai ta bola ta mutu mun gane ko sai ya tambayi wa'annan mutanen da suke jan wannan dabbar akuyan nan za a kai a jefar bola sai ce shin ba za ku ba kwa bukatuwa ne da wannan suka ce ai ta mutu ba amma ce ba za ku amfana koda da fatarta ba su suka ce ai mai ta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai je mai fata yana tsarkake fata yana aka nuna musu kenan su ciri fatar wannan mataccen dabbar su amfana da shi in suka je mai fata yana tsarkake wannan fata kaga wannan shine malamai suke da dalili ne wannan ya kassase kenan akuya ce kenan wanda abin da ba ita ba babu dalili su abin da suka tafi akai duk da ba su yi sun yi ishara ne akan magana amma shi malam yana so ya takaice magana malam ali sabuni Allah ya masa rahama a cikin wannan littafi na rawaibul bayan yace aqulu ina cewa wa ayyadahu ma warada fil hadisi abin nan da malamai suka faɗa yana ƙarfafa shi hadisin akwai hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallama da yake cewa la'ana Allahu yahuda Allah ya tsine mai yahuda dan me hurrimat alaihim shuhur an haranta musu cin kitse kun gane ko wani wani kitse kitsan alade Allah ya haramta musu ko ba haka ba to amma da suka tashi sai suka samu kitsa kun san kitse kafin a narka shi haka yake ko sai suka je suka samu kitsan sai suka dafa shi suka sa shi auta ya narki sai suka siyar da wato narkakken kitsan suka ci kuɗin kaga hila ce hila kuma addini akwai hilar da haramun ce Allah ya haramta maka wato kaza sai ka yi kwaskwari ma ka fada kaza bari mu ba ku misalin da za ku gane Allah ya haramta wa ashabu sabt wanda aka maida su birrai an ce kasi kamun kifi ranar asabar ko sai suka yi mai kuma sai Allah ya jarrabe su ranar asabar ɗin kifi gashi na kan a gan shi baza baza an sai suka je suka sa wato ragas abinda zai tare musu kifin a ranar asabar nan lahadi sai su kama kun gane ko kaga ba cinya ba kafa ba wato suna so su yi wai hila Allah ba ya masa dubara Allah fa shi ya halice mu to shi yasa ba a so to su ma Yahudawa a nan a wannan hadisi an hana su su ci kitse ko su sai abin nan su amfani da kitse sai suka narka kitsen sai suka saida shi suka ci to kaga a nan shi yasa shi malam ya kawo ya tafi akan wannan tafiyar cewa abinda duk ba nasi ba ne ya keɓance shi tunda aka ce haramun ne kawai komai zai shiga mun gane ko hukunci na biyu don kai ya cinye mana lokaci wannan hadisin kuma yana cikin sahih bukhari hadisi ne ingantacce a ma hukumul maitata min as-samaki wal jarad menene hukuncin tunda Allah ya kawo shi a cikin alkur'ani ce aka hurrimat alaikumul baitata duka aka ce ko ba aka ba ba a ware wasu ba ko to daman daga cikin aikin da sunna take ma qur'ani shine abin da yazo a bude sai sunna ta suke shi kun gane ko ya an ce matacce ga baki da kun gane ko sannan an ce kuma jini ga baki da ko ba haka ba hurrimat alaikumul baitata wad dama wal lahmul khinzir to shi ne sai mala ya kawo tambaya ce me ya hukuncin wato matacce na kifi da kuma mataccen fara ai akwai fara ana yanka ta ne wata ba kama fara yanka sannan aka tara aka ci za ta yanku kiwon ma ka samu ka kama shi sai dai ka samu karabte shi aka ya mutu ko ba san bai mutu ba to shine suka kawo wannan tambaya mala wato ya kawo cewa lalle aya ta lissafo wasu abubuwa ga su kamar haka matacce da jini da naman alade da abin da aka yanka ba ambaci sunan Allah ba ko kuma aka yanka dan wani Allah Kun gane ko wato haramun ne a ci wa'annan abubuwa guda hudu to sai ce amma ammal maita fahiya ma mata min alhaywan abin da ake nufi da matacce a cikin wato dabbobi shine abin da ya mutu wato ta hanyar da ba yanka na shari'a ba ai kisa mun gane ko akwai wanda ake cewa suna suna zargin cewa har da wannan kuma al'ada ce ta Yahuda ba wai yanzu bane abin ya fara Yahuda da suke so su soki musulmai suka ce ga abin da Allah ya kashe amma musulmai sun kici sun tafi su abin da suka yanka da kansu Allah ya kashe ka kici sai abin da kai ka kashe kaji wani kaji wani tunani mara kyau to Allah da ya kashe shi ya haramta kuma abin da ya kashe din a ci ba ba haka ba yace sai wanda ka kashe da kanka sai abu abin da Allah ya ce ko ba haka ba ba abin da son zuciya ne to abin da yake anan ya ce abin da yake maktulan bi ghairi zakati shar'iyya ko kuma abin da aka kashe shi da hanyar yanka da ba ta shari'a ba zaka kun gane ko bizayin kun gane ko ana nufin me yanka wanda yake na shari'a kun gane ko sai ce wa kana wa kana al'arabu fil jahiliyyati laraba a lokacin jahiliya sun kasance sun gane ko me suke yi wato yastabihuna almaita suna halattar da abin da yake matacce falamma harrama Allah ta'ala yayin da Allah ya haramta matacce me ya faru kun gane ko sai suka ce wato waƙalu sai suka ce, La ta'akulu mimma qatalahullah sun ki cin abin da Allah ya kashe wa ta'akulu mimma tabbahu bi aidikum amma kuna cin abin da kuka yanka da hannayenku fa anzalallahu fi suratul an'am sai Allah ya saukar da aya cikin suratul an'am wa inna ash-shay'a wa inna ash-shayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum haƙiƙa shaidanu shaidanu kun gane ko suna yi wa ‘yan uwansu shaidanu wahayi kun gane ko shaidanu na aljanu ko shaidanu manyan shaidanu suna yi wa shaidanu mutane wanda kuke tare da su yahuda da mushrikai da kafirai wato wahayin cewa su yi jayayya da ku cikin sha'anin hukuncin Allah su dinga kawo muku irin waɗannan maganganu liyujadilukum Allah ya ce wa in ata'tumuhum to idan hakku mu'mine kuka kasance kuka sake kuka yi musu da'a innakum la mushrikun to hakika kuma kun zama mushrikai kun yi tarayya da su wajen shirka ga Allah da kuma kafirce ma Allah Allah ya mana sai kun gane ko almaitatul haram ita ko dai abinda ake cewa matacce haramun ne bin nasul qati da nassi wanda yake yankakke aya kai tsaye wa qad warada al ahadithu kathira تفيد تخصيص الميتة منها أحاديث التالية أكوية حديثاً نسكدوا عما سكا كيبانشي وإنسا أبوبوا متتودة آئياتي قوله صلى الله عليه وسلم dalili na farko daga cikin hadisai da suka tabbata faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama uhilla lana maitatan wa daman Allah ya halatta mana kun gane ko an halatta mana wa yake halattawa Allah manzo Allah ya ce an halatta mana yana nufin waye halatta Allah kun gane ko an halatta mana matattu guda biyu wadda man da kuma jini guda biyu shine ce as-samaku wal jarad kifi da fara kun gane ko an halatta su wal kabad wadhihan da kuma hanta da saifa jini ne a halitta daskararru amma wanda suke haka Allah ya wato rayar da su a jikin dabba kun gane ko to kenan wa'annan su ba mutum ne ya tara jini ya taro shi ya daskarar da shi ba ya ci a wannan daskararwa Allah subhanahu wa ta'ala ne su an halatta mutum ya ci in gane ko wanda to duk zai tari jini ana yanka dabba ya tare shi ya taskance shi shine haram ya bar shi has- ya zamto ya daskare sannan ya ci wannan shine kun ji hujja ta farko ko to hujja ta gaba shine hadisi na gaba hadisi manzo sallallahu alaihi wasallama da yake cewa fil bahari dangane da abin da ya shafi kogi yace huwa tuhuru ma'uhu wato ruwan kogi tsarkakakke ne mai tsarkakewa ne duk mutumin da yake da janaba ya shiga ya wanka ya tsarkaka ko ya ɗebo ya yi alwala wato ruwa ne mai tsarki kun gane ko tuhuru ma'uhu ruwan ciki mai tsarki ne mai tsarkakewa alhillu mai tatahu abin ciki wanda ya mutu halal ne a ci kun gane ko hillu alhillu mai tatahu abin da ya mutu a cikin ruwa halal ne To a nan shi ma akwai shubuhoyi da masu kawo ta'addanci ciki. Sun da manzala ce, alhillu mai tatuhu wato mataccen sama halal ne sai wasu ce maka, to ko mutum ne mutu a cikin ruwa kenan za a yi a ci. Ah, mutumin da ya mutu a cikin ruwa dan cikin ruwa ne mutum? Mutum ba dan cikin ruwa ne. Akwai dabbobin da suke rayuwa a cikin ruwa ko su ba za a ci ba. Misali akwai dabbar da aka ce kamar mai alade na cikin ruwan nan an ce yana da dafi yana da yana da abin nan guba ko dabba ta wato tana cikin ruwa inda aka san cin ta guba ce bai halatta ka ci ba Kun gane ko to haka nan ba hadisin yana nufin wanda duk wanda ya shiga ruwa ma ya mutu a ya halatta a ci naman shi a abin da yake rayuwa a ciki na kifi da sauransu shi yasa in ka ga mutum ya ɗauko kwaɗo kwaɗo ya ci kar ka zarge shi kun gane ko inda zai iya ci sai ya ci wani baya cin kifi amma wani yana ci ko ba haka ba in an ce abu halal ba an ce wajibi ba ne a'a kana iya kai amfani da shi kana iya ka kyale kun gane ko to da sauransu ya tabbata a cikin hadisi sahihi daga Jabir bin Abdullah Allah ya kara masa yadda shi ma wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya nuna cewa wato duka waɗannan abubuwa wato an yi shi ne ba don komai ba don a sauƙaƙawa wato a bani adama su rayu cikin wato sauƙi a rayuwarsu kun gane ko kaga wanda bai samu ya yana da dabba ba zai iya in yana ya iya ruwa ya je sai ya samu abin da zai ci a cikin ruwa ya ci bari mu bar wannan nukuda haka sai mu tafi hukunci na gaba saboda wato lokaci wannan matsala wato malikiya gane ko mazhabin da ake amfani da shi a wannan kasashenmu su ma sun tafi akan ra'ayin kuma sun karanto hadisan musamman suka ce abahu a akil maitatu samaki su sun tafi akan halaccin cin kifi matacce amma su a malikiya kuma ba su yarda da cin fara in gane ko su a malikiya ba su amma kuma Allah ya halatta tunda manzo Allah ya ce an halatta kun gane ko to wannan shine bambancin mutumin da yake bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Imam Malik da kansa ya ce duk abin da ya tabbata ga sunnan manzo Allah shine mazhabi mun gane ko haka irin wannan magana imamu shafi'i haka irin ta imamu abu hanifa yayi haka irin ta imamu ahmad yayi kenan duk abin da ya tabbata cewa wani malami ne ba yana nuna komai kuma ya sani ba ko kuma abin zai iya zuwa masa amma ta hanyar da shi ba mai kyau ta zo masa mun gane ko sai ya ki karba to su a malikiya su ba su amma kuma abu ne wanda yake halal mun karanto hadisai ingantattu yanzu mu tafi kai tsaye hukumus salis al-hukumus salis ma hiya zakatul janin ba'da zabh ummi kun gane ko menene hukuncin wato jariri ko mu ce dan tayi an fi gane dabbar da aka yanka ta sai aka samu a cikin ta akwai wato da a cikin ta wanda yake bai zo da rai ba me hukuncinsa shin za a zuba a tukunya har da ɗanta a cinye ko zubda shi za a ko bai halatta a ci ba shi ma akwai wannan magana malamai sun tattauna sun karu juna ilimi amma abu hanifa kun gane ko yake cewa ila annahu la yu'kal shi ya tafi akan cewa ba za a ci ba illa an yi khurja hayyan fayubah sai dai in ya fito a raye a yanka shi kun gane ko daban shi abu hanifa aka yi tafi akai li'annahu maita wa qad qala ta'ala inna ma harrama alaykum al-maita wannan shi ya tafi akan haka amma wa zahaba shafi'iyya wa abu yusuf wa muhammad in kuka ji an ce imamu shafi'i da sahibansa guda biyu ɗalibansa ne malamai ne su ma guda biyu akwai abu yusuf akwai muhammad kun gane ko to su da shi da ɗalibansa duka sun tafi akan cewa ila annahu yu'kal idan aka yanka dabba aka same ta tare da ɗantayi ya zo a mace za a ci har ɗantayi kun gane ko suka ce ne annahu muzakka bi zakati ummi domin shi ya yanku ne da yankuwar mahaifiyarsa kun gane ko wastadallu bi hadithin sun sun ba da dalili da hadisin da yake cewa zakatul janin zakatu ummu yankan dabbar da aka yanka to ta zo da wani ɗan tayi a cikin ta a mace to yankan da aka yi uwarsa ya halatta a ci shi ma kamar an yanka shi gane ku haɗe yake wa qala malik rahimahullahu ta'ala imam malik Allah ya ƙara masa yadda da ko kuma Allah ya masa rahama yake cewa in tamma khulqahu shi ya bada shari'a imam malik yace idan dabbar ta zo da cikakkiyar halitta kare ko kenan ta zo da kafafuwa da hannaye da kai da kafa da jiki halittar dabbar ta cika an gane ko wa nabata sha'arahu sannan gashi ya tsira a cikin wannan dabbar sharadin sa yace kokila za a ci wa illa fala amma in bai halittar sa bai cika ba ba za a ci ba wannan shine shirahi imam malik sai ka ce kamar ya tsaya tsaka tsakiya ko ba haka kenan in halitta bata cika ba ba za a ci ba in ta cika za a ci wannan duk ana babi ne na mai halacci ba dole ba kun gane ko cin naman ma ba dole ba ne ba amma kuma abin da Allah ya halatta in ka haramta shi ne matsalta in ba za ka ci ba kai ka ce ba za ka ci ba kun gane ko amma ba za ka ce haramun ba ne ko ba to wannan shi ma bari mu bar shi haka tunda mun ji maganganun malamai guda biyu da wanda suka kore gaba ɗaya da wanda suka bayyanar gaba ɗaya da wanda suka tsaya tsakatsakiya imam mali ya ce in halittar ta cika gashi ya fito ga ɗan tayin nan za a ci amma an bai cika halittarsa ba za a guda shi ba za a ci wannan shi ne sai ku rike wannan saboda waɗannan abubuwan muna kan suna da amfani za ka iya samun kanka wata rana a kan wannan abu ya faru a kanka kun gane ko to shi yasa muke karanto su al-hukmul khamis hukunci na biyar هل يباع الانتفاع بالميتة في في غير الأكل shin dabbar da ma ba ta halatta a ci ba shin ana iya amfanuwa da ita ita kwata-kwata ma bai halatta a ci da ba ko da tana da raye bai halatta a yanka a ci ba to wannan shi ma ba za mu tsawaita magana ba a ciki malamai suka ce tun da har ma Allah bai halatta a ci ta ba to ta yaya za a siyar da wato dabbar a amfana da kuɗin. Wa zahabal jumhurul ulama ila taharimi taharimi malamai mafiya yawa sun tafi cewa haramun ne amfana da dabbar da dama asali haramun ne ma yanka. In gane ko? Wastadallu bi ayatil karima sun ba da dalili aya wacce take mai girma Allah ya ce hurimat alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghayrillah tunda Allah ya haramta kamar yanzu alade kula ne ko da kare duk bai halatta a ci naman su ba to bai halatta ba ma a amfani da wani abu da za su kawo wannan shine malamai jumhur abin da suka ta akai akwai masu wanda suka saba musu amma dai na kawo muku maganar mafiya yawan malamai dangane da wannan matsala hukunci na gaba na biyar a gurguje saboda lokaci wato a menene hukunci dangane da ma hukumu damul ladhi yabqa fi uruqil lahm wannan tana da muhimmanci menene hukuncin jinin da yake ragowa a jikin nama musamman lokacin layya ko ba haka ba muna gani to wannan na jinin da yake tsayawa ragowa a cikin tsoka na dabba menene hukunci ittafaqal ulama ala anna dama haram najasun malamai sun yi wato ittifaqi sun hadu akan cewa jini haramun ne najasa ne la yu'kalu wa la yuntafa'u bihi ba a cin jini kuma ba amfanuwa da jini wani ya dinga sai da jini ya tara jini kun gane ko ya dinga sai da shi haramun ne kun gane ko malamai sun sun ittifaqi akai وقد ذكر تعالى الدم هنا مطلقا Allah ya faɗa a wannan aya da muka kawo da muka karanta hurrimat alaikumul maitata wad dama mutlaq ko Allah ya kawo ta saki ba kaidi wa qayyadahu fil an'am bi qawli amma Allah ya qayyade wannan aya a cikin suratul an'am da yace audaman masfuha ko dai jini mai kwarara lokacin da ake yanka dabba wannan jinin da yake zuba shine jinin da ake yake haramun kuma shine jinin da yake najasa in ya taba jikinka sai ka wanke dole jinin da yake kwarara shine daman masuwa shine jinin kuma da bai halatta a ci ba kuma in ya taba ka sai ka wanke in gane ko yace wa hamala al ulama al mutlaq ala al muqayyad ko ala al muqayyad ولم يحرموا إلا ما كان مصفوحا malamai ba su haramta ba kamar yadda Allah bai haramta ba sai wanda yake jini wanda yake ne mai kwarara lokacin da ake yanka dabba ya tabbata daga muna Aisha Allah ya kara mata yadda tace laula anna Allah qad qala dam aw daman masfufan ba da ban Allah ya ce ko jini mai kwarara ba lokacin da ake yanka dabba ya ce da abin da zai bi da mutane sun bibiyu jijiyoyi na tsokokin nama suna fitar da jini suna wanki kaga zama mai mushakka a addini kuma addini babu tsanani a cikinsa to shi yasa Allah ya ce audaman masuha to shine ta kawo wannan hadisi kuma zan kare duk karkare da hadisin ta wanda ta rawaito take cewa a lokacin annabi sallallahu alaihi wasala ta ce kunna na baku burama kun gane ko ko kuma kunna na baku barma kun gane ai barma Allah mun kasance muna dafa nama ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallama wato tukunyan mu tana taso da jini sama kun gane ko ta'alu ta'aluha sufra za ga fatsi-fatsin nan na jini ya taso sama an zuba nama a tukunya lokacin da wuta ta dake shi kun gane ko minar dami ta ce na daga jini yana tasowa sama ta ce fa na akulu wala nun kiro muna ci kuma ba ma inkari ba ma musu wannan baya zama matsala idan wannan jinin halal ne babu matsala tare da shi hukunci na kusa da na ƙarshe shine menene hukuncin wato wannan ba ma bukatar shi da yawa sai dai mu karanto a gurguje menene hukuncin ma za yi haramu min al-khinzir wai menene abin da aka haramta na wato alade to wannan alade kamar yadda Allah ya ce wa wa damal wa lahmal khinzir amma duk da haka malamai sun karu juna ilimi suka ce gane ko wasu suka ce ba a yanka shi ne ko a ci naman sa wasu suka ce za a iya a yi amfani da wani abu na jikin naman alade kun gane kamar gashinsa kun gane ko amma abu hanifa a zahaba abu hanifa wa malik da imam malik da abu hanifa ya ce ila annahu la yajuz ba a bera halatta ko da gashin alade a amfani da shi saboda kawai aya ta ce wa lahmal khinzir komai ya shiga ciki in gane ya ce saboda a yi ihtiyafar kakkawa da cikin haram kada ka amfana shi wa qala shafi'i shi ko imam shafi'i yace la yajuzu intifa bi shahr al khinzir ba a ma bai ma halatta ba ma a yi amfani da gashin alade a amfana da shi ko a siyar ko a amfana da shi shi kai tsaye ma bai tsaya yayi wani taraddud ba kun gane ko to wa'annan daga ciki amma imam malik وقال مالك واختلف هل واختلف اهل العلم في خنزير الماء sai dai wajen sabanin da aka samu malamai suka yi sabani akan wato aladen cikin ruwa akwai alade na ruwa ko suka ce faƙala abu hanifa abu hanifa ya ce layi ukalu li umumil aya hatta aladan cikin ruwa ba za a ci namansa ba saboda gamewar me aya ta alqur'ani wa lahmal khinziri mun gane ko amma wa qala malik wa shafi wal auza'i da imam al auza'i da imam malik da imam shafi suka ce la ba'asa bi akli bi akli kulli shay'in yakunu fil bahr babu laifi cin duk abin da ya kasance a cikin ruwa. Kun gane ko? Sai dai malamai suka ce sai dai in yana cutar amma akwai guba a cikin sai a kyale shi. Kun gane ko? Wa tafdilul adillatu yanzu fi kutubil furu' mala yace tafsil wa tafsilul adillati rarrabi wato bayanai yana nan a cikin littattafai na fiqh ka koma za ga bayanan wannan ya kawo maka shi a takaice hukunci na ƙarshe da za mu kawo shine alhukumu sabi ma za yi bahu lilmutarri minal maita me ake halattawa wanda ya tilastu yana halin tilastuwa ya shiga tsanani iya wani gwargwadon abu aka ce ya iya ci shin kawai haka zai ta ɗauka yana gabzar abin nan mai mushe ya ta cin mushe kawai ba ƙaidis sai a ra'ayin kansa ya gaji da cin mushe sannan zai haji ko akwai da aka yi bala ce rahaba ikhtalafa ulama fi muqarri a ya akulu min almaitati hatta yashba an yi sabani ga malamai cewa wanda yake mai tilastuwa shin zai ta cin matacce har sai ya koshi am ya akula ala qadri abin nan baqiyatul hayat ko kuma zai ci ne a bisa gwargwadon abin da zai bar shi ya rayu kun gane ko zahaba malik ila anna ila al-awwal wato imam malik ya tafi akan magana ta farko zai ci gwargwadon kada ya mutu kun gane a zai ci kai gwargwadon har ya ce koshi shi imam malik ya tafi akan ya ce koshi yana kun gane ko li anna ad-daruratu taqa'u tahrim kun gane ko turfa'u tahrim domin larura ce ta dauke haramcin yanan zai ci hayyau kun gane ko fata'udul maitata mubah anan matacce ya dawo daga haramin ya zama halal inji imam malik amma wa zahabal jamhur ila thani malamai saura gaba ɗaya jamhur shafi'i malik kun gane ko kafan shafi abu hanifa wa ahmad su sun tafi akan cewa sun tafi a kan cewa wato magana ta biyu mutum zai ci gwargwaron yadda zai iya yi ba wai zai ci har ya ƙoshi ba ne ai kun sa akwai da za ka ci abinci ka ci tuwo ka san dai ba yunwa tare da kai ba ka ci ka kasa tashi ko kana nishi ka san ka ci ka ƙoshi a suka ce ka ci dai gwargwaron yadda za ka iya ka rayu shine abin da suka ce li'annal ibahata darurati fa tuqaddiru bi qadariha domin ita halatta abin da yake na larura ne ana kaddara shi da da yadda yake gwargwadonsa wasababil khilafu yarji'u ila mafhumul aya sababin sabanin su zai koma a mafhumul aya kenan abinda kowa ya fahimta da Allah ya ce ghaira babin wala adin ana aka samu kun gane ko jamhur fassaru al-baghi wato sun fassara al-baghi da cewa bil'akilin maitati ligairi haja su jamhur ga wanda ya ci wato ba tare da bukata ba kaga wanda ya ci iya wanda zai iya rayuwa ai in ya kara ne ya zamto ya ci ba tare da bukata ba kamar misali na ci abin da na san zai ban da rayu zuwa wannan lokacin da zan fita daga matsala ta to in na kara a kai to su sun fassara shi ya zama ta'addanci amma su su imam malik sun ce a ya ci ya koshi su sai suka fassara wa fassaru wa nam su kuma wato jumhur suka fassara wato gaira bi akali maitati min al maitati li ghairi haja wal ad huwa al muftaddi hadd darura suka fassara adi wanda yake dan ta'adda mai ketar iyaka wanda zai ci wato wuce gwargwadon larura shine bambanci to kenan wajen fassara wajen gane wajen ma'ana ne su suna ganin cewa wanda aya take nufin ba mai ƙetare iyaka ba ba a zalimi ba wanda duk ya ci iya abin da zai ji ya san zai rayu daga ya ƙetare abin da tsoshi yake nema su suna ganin ya saba ma aya su ba su ma mali suna ganin cewa a ci har a ƙoshi wannan shine abin da malamai suka faɗa wallahu a'lam za mu dakata a haka abin da muka faɗa za mu bari imam ya ƙara mana ayoyi sai mu tashi a kansu wannan dai shine wal ilmu inda Allah na to ba matsala insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya ce karanta mana ayoyi ko da nan labin إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويش- ويشترون ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار
fiku in Allah da muka zo abinda za mu tashi kan wannan ayoyi abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓar harshe Allah subhanahu wataala ya gafarta mana Ah, muna fata Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon aiki da waɗannan abubuwa da muka karanta ya kuma kai mu sati mai zuwa don mu zo mu ɗora abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته